sati na ɗari da uku نعم daga sama wa ƙara sayyidi Bismillahir Rahmanir Rahim بسم الله الرحمن الرحيم wa ƙara sayyidi Muhammadu Shazali آه sallallahu anhu sayyidi Muhammadu Shazali Allah ya ƙara ya gare shi yana faɗa ma wani almajiri daga cikin almajiransa
alayka bi su yana ce masa alaika bi subatul fuqara na hore ka a rayuwa ka rika yin abuta da alfuqarau ma'ana sufaye ka rika yin abota da sufaye waɗanda suke wadatuwa da loma ɗaya loma biyu a yini guda an gada yi waɗanda suke wadatuwa da talauci da barin tara abin duniya waɗanda suke wadatuwa da ambaton Allah gabarin kau da kai gabarin Allah waɗanda suke wadatuwa da yawaita zikirin Allah tabaraka wa ta'ala gabar mana kau da kai gabarin ambaton Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke wadatuwa da bin Allah da bin manzon Allah gabarin wuninsu waɗanda suke wadatuwa an gane da son Allah da son manzon Allah gabarin waninsa waɗanda suke wadatuwa da zikirin Allah suke wadatuwa da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabarin dukkan abin da ba wannan ba waɗanda suke wadatuwa an gane kenan ko da tafakkuri a cikin Allah da tafakkuri a cikin sayyidina rasulullahi da barin tafakkuri a cikin komai da komai to waɗannan a takaice su ne alfuqarawo su ne alfuqarawo wanda waɗannan fuqara suna da asali a cikin sahabban sayyidu na Rasulullah irin su Sayyidina Bilalu irin su Suhaibu irin su irin su irin su suna nan dawa a cikin sahabban sayyidina Rasulullah irin su Abu Huraira da makamantansu suna nan wanda saboda tsaban san Allah da tsaban san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka maida manzon zawiya masallaci annabi ita ce zawiyarsu su nan ne ɗakinsu, nan ne masallacinsu, nan ne makarantansu, an gane nan ne komai da komai nasu. Ba su yadda sakan ɗaya ya wuce ba tare da zikirin Allah ba, ba tare da rere kallon fuskan sayidu na Rasulullahi ba, ba su yadda da wannan ba. A nan ne magana cikin magana, shehu ya gunso mana baitin sannan. وإن صفات القلب وقتا لغيره عذاب شديد لست أفضاه يعذوه walwalan zuciya na sakanta zuwa ga wani annabi azaba ne babba mai tsanani a waje na ni lafsu abdawu ya dusu ban ma yadda ma da ni hakan ma ya faru ba to a cikin waɗannan sufaye su karawo na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda ba su yadda sakan ɗaya ba su ambaci Allah ba akwai waɗanda ba su yadda sakanta a ce ba su ga fuskar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba bala'i ne babban a wajen su me ya fizgi saubanu wata rana ya zauna yana kallon annabi wani irin kallo na shauki wani irin kallo na tafayyuni wani irin kallo na walahi a cikin manzon Allah sabon suka yi magana ita Allah ku bannin kalli abin da zan kalla da Allah ni na san me dalilin kallon ma'aikatar mai shi ne ya firgance ta ce ya rasu da nasu na wani lokaci ne ba ma a duniya ba ma tarin duniya nake ba yi tunanin lahira ma nake yi lahira ma kaddara ta zo ni dan aljanna ne ina nan cikin aljanna ta irin namu na yaku bayi ina kasan aljanna kai kuma kana can kolin aljanna gaba ɗaya ma da dudu irin tazarar da ke tsakanina da kai yau ga shi nan muna kallon ta arha in na fito ga ka duk sanda za mu sallah ga ka lokuta da dama ga ka ina karɓar maganganunka daga gare ka kai tsaye mu bajarata ina fanti da wannan to in lahirar tsaro ina aljanna irin namu kai kuma kana can koli gaba ɗaya yaya kina bin da na tuna wallahi hankali na jirgin ya tashi kallama kalli irin wannan jazabi a cikin manzo Allah yake abin da gaske ne ba da wasa bane ba aya saukari ba ta ce Allah ya raba gaddaban ayi ya sau ba mu karka damu wa man yuti illa wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأصل أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله kaga matsari ne wanda ya fita daga cikin da'iratul adl an shiga cikin da'iratul fadl ashe fadala shi ke kai wannan mutum wannan martabatul ma'iyya martaban nan na ma'iyya ta da annabi irin wannan fadala ke kai mutum ba wani kasabi na ta zai kai ka wannan wajen ba zalikal fadlu min Allah fadla ne daga Allah tabaraka wa ta'ala to idan sune ba al-fuqara fa tun a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam irinsu irinsu irinsu irinsu irin majujujin da larabar ƙauyen nan wanda lamarinsa yana da girma lamarinsa yana da girma sai an natsu an bibi lamarin kaga shi ba makamancin wannan ne tambayan annabi ya kuma tafsa ya sa shafin jama ka kalla da Allah dan Allah jazibi da ya jazbanci mutum ya zo yana tambayar ran tashin kiyama wasa ne jazibin ba jin kallo ba ne ranar da annaba suna nafsi amma ka wani jazibi ya jazbanto mutumin ƙauye ya zo na tambaya mata sa'a yaushe za a yi ta ma ka kosan nan ba ƙarnar lamari ba ne amma kuma abin mamaki annabi ya da usulubi da yawa a irin wa'annan matsalolin amma annabi sai canza usulubi sai ya ce masa kai me ka shirya don ta yace ni na shirya mata sallah ne na shirya mata azumi ne na shirya mata wani saraka ne ko zakka inda ba ba shi shirya ba da Allah da Allah da Allah mutum yana so yayo ta tashin kiyama tare da zai tare da ba wai na mu bane sai kore su ma a adattu laha ka tafi salati wala siyamin wala sadaqa duk ban da su ba sai istidraki walakin ni kawai walakin ni uhibbu Allah wa rasulahu ni kawai dai na san ina san Allah ina kuma san manzon sa yake jazibin ba karami bane sai annabi ya ce masa innaka ma'a man ahabbta aqiqa kai kai tare da wanda kake so kuna tare ba da raba ku da Allah Allah ne ya fada Allah fa a wajen malama hadisi fa khadim rasulullahi sunansa amma yake tun da muke a musulunci ba mu taɓa farin ciki irin ranar da annabi ce mutum ya tare wanda yake sowa a musulunci ba ba mu taɓa farin ciki irin ranar da annabi ya ce mutum ya tare wanda yake sowa duk abubuwan farin ciki wai bai kai ba sai ranar da annabi ya faɗi wannan maganar sannan garin ya kwanta ta shi yasa shi Muhammadu Shadal yake yi wa wani almajirinsa ma'ana nasiya da cewa alaika bisu batil fuqara ina umurtanta ina lazimta maka kai abuta da waɗannan fukara'u waɗannan talakawan an gane kenan ko wanda su ne mawadata a cikin mutane kuma an gane kenan ko amma fukara'u ne a wajen Allah tabaraka wata'ala amma ba wajen wani Allah ba an gane kenan ko sabu qaumun khiyarun wa mulukun fil anani waɗannan fukara'u su ne kuma muluku su ne sarakuna ai ana neman sarakuna su ne sarakunan نعم
ولو لم يكن إلا أخذهم بيدك يوم القيامة yace walau lam yakun ko ba wani amfani ba wani amfani a cikin abota da waɗannan fukarawu illa akhzuhum bi yadika face rukun su da hannunka rike hannunka yau ne kada ran tashi alkiyama ما ما تعملوا عن أصحابه ma ma ma ma ta'malu tare da abinda an gane kake kyauce tare da shi an gane kenan ko tare da abin da kake kyauce da shi an asabin da almajiransu fi dari dunya ma ma ta hammaluhu tare da abin da suke kyauce da shi su waɗannan fukara hudun me suke kyauce da shi izaya izaya waɗannan fukara wannan da yake umarnin a yi abota da su ɗin nan yake ko ba komai sai face rike hannunka za su yi tashin kyama ya isa bayan wannan tare da kuma abin da suke ɗauke da shi a nan duniya na daga musibu domin ne ba waɗanda suke ɗaukan musibu a doron ƙasa irin waɗannan fukarahu babu babu al'ambiyaru a shaddin nasu bala'an sun mal'amsalu fal'amsalu annabawa su ne mafi tsananin mutane ɗaukan bala'i sai masu kama da su sai masu kama da su gwargwadon imani gwargwadon addini gwargwadon bala'i an gane kenan ko sai kuma waɗannan waliyan ba masu ɗaukan bala'i a cikin mutane irinsu in ba domin su ma lahudi masawari'un wa biyawun wa masajidun yuzkuru fi asmullah da duniya da rushe duniyar ma gaba daya wani kuma yana nan a unguwa ba ɗauke shi komai ba da sabi a rare shi an gane a mai tsaki a tsungure shi kuma shi ke ɗaukan musibin kuma haka sha ne Allah yake tare da abin da suke ɗauke da shi an asabi daga mutanensu fi dare duniya a cikin gidan duniya kaga waɗannan fukara suna ɗauke mutane an gane a nan gidan duniya masibu mabambanta amma kuma mutane ba su sani ba ba su sani ba ba su sani ba amma kuma su gom in shiru a jinsu ba su damu ba da kuma damoyi da kuma bakan ciki mabambanta su tauke mutane bala'o'i sannan tashi kyama kuma su yi riko da hannunka kuma yi riko da hannunka Yam.
وما تلقون به القادم عليهم في البرزخ Wama da abin da alƙalimu mai gabatowa ya talakauna suke haɗuwa ji'i da shi alayhi na gare su في البرزخ filfar zaka cikin barzak من الفرج na daga farin ciki wal ikram da kuma girmamawa waɗannan waliyan Allah duk wanda ya gabato barzahu an gane kenan ko yana haɗuwa da farin ciki da kuma girmamawa daga waɗannan waliyan Allah tabaraka wa ta'ala suna ana gamuwa da abubuwa saboda ka so su ma almaru ma ma habba wata kuma ka musu hidima saboda haka a nan ne za su zo su nuna cewa lalle soyayyar waliyan Allah ita ma wilaya ce mahabbatul awliyai wilayatun soyayya ga waliyan Allah ita ma wilaya ce ba za ka gane ba sai lokacin mutum shiga cikin barzakh a lokacin za ka gan su sun zo sun yi tajalli su kawo maka ɗauki su sai mu sai ka cikin wannan yanayi lokacin da ba wanda yake sai taimake ka amma su za su taimake ka wannan yanayi kamar yadda waliyai da dama arwahun su na halatta ma a barzakhi na masoyansu da almajiransu sosai ma
وقال Mhm. ya ce ما دخل مسجدي هذا أحد shi shek Muhammad Hassan Shazalin nan ya fada yace ma da kala masjidi hada ahadun summa salla rakataini illa akhadtu bi yadi fi arakatil qiyamati ya ce yana cikin karamata da Allah ya girmama ni da shi a hajjin wani mutum ɗaya ma da kala masjidi bai taɓa shigo masallaci na haza wannan masallacin ba saboda masallaci ne usisa ala taqwa an assasa shi ne akan tubalo na tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya girmama wasu wurare da yawa a ban ƙasa wanda waɗannan wuraren wurare ne masu albarka kuma wurare ne masu daraja duk wanda ya alaƙa da wannan wurin an gane wurin zai cece shi ran tashin alkiyama wannan wuraren suna nayi akwai albiqa'ul mubaraka wurare masu albarka a doron ƙasa suna nan an gane ai ko to masallacin waliyan Allah nan wurare ne masu albarka mafi yawan kuma ba sa gina ba sai da izinin manzon Allah da annabi ya musu izini ka gina a wuri kaza sannan sai su gina kai a tsammanin ka annabi zai ce a yi masallaci a wuri wajen ya zaman to ba wuri mai albarka ba ne annabi ne ke cewa ku yi masallaci a wuri kaza na zaɓa maka kai zawiya a wuri kaza sai zawiya a wannan wajen sai da haka babu wani mutum ɗaya da ya taɓa shigowa masallaci na wannan ثم صلى sai kuma yi nafila raka biyu a cikin sa illa kasu da ya bi face zan yi riko da hannunsa أرضا fi arafatul kiyamati a cikin farfajiyoyin tashin kiyama a farfajiyar tashin kiyama zan yi riko da hannunsa zan yi riko da hannunsa na'am إن الله تعالى domin Allah madaukakin sarki شفعني في ya bani ceto fi ali asiri a cikin mutan zamani na gaba daya Allah ya bani ceto a cikin mutan zamani na gaba daya zan cece su ran tashin kiyama waliyai da yawa Allah na ba su ma'ana shafa'atu ali asiri ceto mutan zamanin sa an gane kenan ko kamar yadda muke karanta sun karamin shehu tijani ya cikin karamin shehu tijani Allah ya ba shi ceton mutanen zamaninsa wa 20 aman za da badal maniyat shi shi zano an ƙara masa ma da shekara 20 bayan wafatin hama shi ƙarni guda ɗaya ka bashi ma gaba ɗaya an bashi ceton ƙarni guda wanda duk suka yi zamani da shi yani tun daga ran aiwarsa an gane har zuwa ranar wafatinsa da shekara 20 bayan nan Allah ya ba shi wata shafa'a su gaba daya Allah ya ba su in ka ga mutum mai shigo cikin shafa'ar ba ɗayan biyu ne abu na farko kafiri baya ciki a kafiri baya ciki yayi kada mutane su zai kana maganar shafa'atul awliya'i a dauka wani ceton mutlaka ce wanda kowane banza da wafi mara shiga ciki a ba yadda za a yi wali ya ceci makiyin annabi wanda yake kin annabi a zuciyarsa yake kin Allah a zuciyarsa a ce wali ya zai zama shafi'in wannan mutumin a a ha sha wa kalla ba wai wali da wannan mutumin saboda menene ai su waliye suna kin makiya annabi ba ka sai ba sai ga mana ba alafash adu anni uhibbu Muhammad wa abu gudu kufranan ina cin kafirai kana da talharu kamar wuta gulban aka nake cin su kunsun su kai da Allah ma makiyin kafirai ne a duhun kafiri ne ai Allah shi ma makiyin kafirai ne wanda haka wali ba ruwansa da ceton wanda yake kafiri zalla a gane wannan wali kuma ba zai ce shi munafiki ba wanda yake munafiki ba ruwan wali da wannan an gane kenan ko innal munafiqina bidarkil asfali minan nar suna nan a cikin muska na ƙasa na wuta wannan yana nan a kansu ba ran wali da wannan ɗaya kenan biyu kenan wanda ko wali ba zai cece shi ba ai wali ba zai ceci munkiri ba wanda yake inkarin sa ina shi na shafa'an sa dama yayi inkarin sa kuma dan jantar kuma zai cece shi a ba shi wake nabi ba an gane kenan ko koko wanda ya sha giyar kiyayyar wani wali ya sha da ita a ce wani wali ya zai cuce shi ba zai yiwu ba an gane kenan ko ba zai yiwu ba ai su wali ne masoya junan su ne an gane kenan ko eh ai masoya junan su ne wadaka ba zai yiwu ba wadaka in dai akwai kiyayyar walita ko wani wali babba a cikin zuciyarka to wali ba zai cece ka ba ba ruwansa da kai amma wanda ake nufi shi ne mutum ne ba kafiri ba musulmi ne bayan nan shi ba munafiki ba bayan nan shi ba munkiri ba an gane karatun amma kuma ya samu tawaya a cikin ayyukansa ga shi ba inkari ga shi ba nifasa ga shi ba kafirci amma ya samu tawaya aikinsa bai shigar da shi gidan aljanna ba irinsu ake maganan wa'annan waliyan suke feta ba mujarrabin kafiri ba ba mujarradin munkiri ba ba mujarradin munafiki khalisi ba bayan su bane wannan shine bambancin saboda wanda bai gane ba sai dauka kawai an ce shi mutum zai ce shi mutanen karnin sa da shikenan haddasuwa ne haddasuwa ne a'a ba ka yake nufi ba ba ka yake nufi ba in muka kalli ya kodin farida ai ya kawo wa akhudhu wurdi shaykhi fa za bi jannati ma al abawaini wal banina wa zawjati وما والدتك حيث لم تكن بجلة لجده منهم وعن الوسيلة ai ko dan tarifar da aka ce matansa ƴaƴansa iyayensa surutansa suna samun shafa'a daga gare shi ai ya bada ai su lam taku bijidatun ne inda babu kiyayya li janbihi da janibin shehu tijani cikin waɗannan bangarorin wa alil wasilati ba man shehu tijani ba a ko da mutum ya dawa cikin waɗannan mazmunin mutanen da yana jin shehu ibrahima ana shi ma ba shi a cikin wannan shafa'a da ake magana su wace magana balantana kuma yan waje nan in cin gida wace magana da su wanta na yan waje saboda haka duk wanda ya sallah ba ta biyu a masallaci na in dai ba mun shiri ba ne an gane ba munafiki ba ne insha Allah ta'ala ya shigo cikin ceton mu na'am yukilahu fi fara'il fawaidi an kira ta wannan maganar ne a cikin littafin fara'idul fawaidi ma'ana du'a da an amfanoni
wa minhum man la yadkhulu wa minhum daga cikin waɗannan waliyan Allah akwai wanda a minhum man la yadkhulu nara abadan man araba ismahu akwai daga cikin waliyan Allah akwai wanda in an san sunansa wanda ya san sunansa ma baya shiga wuta akwai waliyan da in wanda in ka san hakikanin sunansa ba a shiga wuta saboda sanin sunansa saboda sanin sunansa mutum ba zai shiga wuta ba kama kila yadda aka faɗa a cikin taifuru ɗan isa waye taifuru ɗan isa shine abu yazid al-fastani yadda ya zo a cikin al'ajubatul nasiriya shi wannan mana abu yazid al-fastani wali ne babba mabocin karamoni da yawan gaske ya samu kusanci da Allah matukar samun kusanci wanda a majalisin shehu cikin nan Kaduna yaya cin abin da ya rufe da shi yace ran rufe muku da wata hikaya so da yawa waliyan Allah suna tarbiyyantar da muridansu da hikaya abu ya jirgin basanin nan wata rana ya wuce wata alƙarya da ni shehu ke ba mu labari ya wuce wannan alƙarya yana kan doki sai bulalarsa sai fado da bulalarsa ya fado sai wani miskini yana nan shi ba ma ɗariƙarsa ba yake karantawa ba ba ran sama da ɗariƙarsa sai maza maza ta bari yi wa boye bil bakani hidima yau sai ya dauki bulalansa sai ya mika masa da ya mika masa shi kenan suka rabu kuma akan haka shi daga nan sai akada cewa alhamdulillah ya samu yayi wa boye bil bakani hidima a rayuwarsa saboda haka ya kafana shi ale koko da yaje kabari sai ga malakani sun zo za su tambaye shi ita wai ba ku gane ni bane ainihin almajirin abu yazid al-basrani ne to da abu yanzu da zaka abu yanzu da dai na basama da hanya ba da ransa ne shi kenan shi barza ba kamar nan duniya bane mutanen barza suna gude ne a waje ɗaya suke ba kamar Kaduna bane malali daban kafuri daban an gane kenan ko a rigafa daban a su abu ɗaya ne wa in min shay'in illa indana khaza'inu abu ne abu ɗaya shi kenan sai ga abu yanzu ne fuskani ya halara ya kalle shi ya ce kai ba almajiri na bane ya ce ba abu yanzu ne fuskani ka manta wata rana rana kaza da misalin karfe kaza ka wuce alƙarya kaza kana haya kana jima wanka bulalan ta ya fadi ka manta wani mutum da ya miƙo maka bulalan nan ya an yi haka ko ya ce aini ne ya yi aini ne a daga nan na yi ta'alluki da ta yi ai ta'alluki da waliyi babu ya yi to shi waliyin da ma an ya ci abinci ka rage ma ka yi ta'alluki da shi ma cin abinci ma da shi yana yana sa mutum cikin ta'alluki cin abinci ma da shi ma balantana ɗauki bulalar miƙa maka ya ce ƙwarar da gaskiya ya ka ya ce matambaya guda biyu kalla an sabili ku bar hanyarsa wannan ya shigo cikin shafa'atul to shi wannan abu yanzu da albasani wasu da yawa suna cewa duk wanda ya san sunansa ma wannan Allah zai kare shi daga azabarsa wani in yaji sai ya tada hankali an gane kenan ko a wuyata ce muhammadiyya wuyata ce akwai waliyan da sun samu gado a cikin muhammadiyya kuma gadon mai karfi da Allah muna ina ma'aiki ke ba mu labari na bawan Allah da ya shekara ɗari hudun nan yana saba wa Allah bai taɓa jin Allah ba amma ya ga sunan annabi so ɗaya sun ba ta Allah ya sa annabin wannan zamani ya zai masa sallah annabin wannan zamanin ya zai masa wanka ya masa sallah ya kai shi makabarta kuma ya samu gafara ya saboda ya taɓa sun ba ta sunar Muhammadu sau ɗaya a rayuwarsa ya samu wannan an gane karatu na sai da haka wannan gurata ce gurata ce abdullahi na umar wata rana kamarsa ba ya yi tsami ba ya gagara tashi ba aka ce mata ne uzkura haɓɓar asma'i ka faɗi sunayen wanda ya fi sogujuwa a wajenta kamarsa za ta warware me ya ce ya muhammadamu yana faɗi sai kamarsa ta warware ta ta warware ya ji babu wannan tsanin tsabar kuma to akwai waliyan da Allah ya dadar musu da wannan wirasa Muhammadiyya din raka ba zai zama tun iskali ba raka bu yanzu da bisani ana fada duk wanda ya san sunan sa na hakika shi da taifuru dan isa taifuru dan isa taifuru ibn isa wanda ya san wannan sunan ma alhamdulillah amma ba mu darabin sanin sunan shi kenan ta sha ba Mm-mm. akwai magana anan annabi ya gaya mana inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman ya'tan illa wahida man ataha da kal jannata annabi ya gaya mana Allah da rasulaye 99 dari ba kwara daya sai annabi ce man ataha wanda ya kiyaye su da kal jannata shiga gidan aljanna mujarradin shi kenan yanzu dan ka je ka addace asma'ul lahi husna dari ba dayan nan shi kenan ka zama dan aljanna shi kenan bayan annabi ya yi amfani da labarin man asaha ko da ta zo a cikin ruwayan man asiraha wanda ya addace ta a wata ruwaya man asaha wanda ya kiyaye su an gane ganin ko shi ke nan amma mujarradin ta gane ta addace Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Qudus As-Salamu Al-Mu'minu Al-Mu'minu Al-Azizu Al-Jabbaru Al-Muntakabiru an zuwa ƙarshe a bashiru a saburu shi ke zai ka zauna aljanna ba shi ke za ka zauna aljanna ba da ka addace su yaya kake jin kowane suna a zuciyarka yaya kake ji sannan ya ta hallukinka da ta haƙƙoƙinka a cikin waɗannan sunayen an gane kenan ko lokacin da ka shiga cikin ƙabdu ka gane Allah shi ne alƙabidu ka gane shi ne alƙabidu lokacin da ya riƙe abubuwa gadam ɗin nan ka gano dama sun suna Allah ta alƙabiru shi ya damce ka sai damkan ya zama to farin ciki a gare ka damkan sai ya zama farin ciki sai ka ji ka kamar yau yau ka zo duniya mana yau na gode Allah ya san da ni ma ya damko ni ma ni lalle ne Allah shi damkan Allah Allah na gode wai ka taɓa jin haka ka tambayi shehu mana idza ka yadda akadaru min malikin mulki wa tiyari indi ma yasurru wa ma yurki ai ta haƙƙoƙin waɗannan abubuwan ne ka gane lokacin da mafi soyuwa a zuciyanka ya rasu ya kaji ka gane wanda ya kashe shi a lumumitu dama sunansa ka gane dama sunansa dama lumumitu ne dama ka gane shi yayi lokacin da ka tsalle ka zaya tsalle ka gane Allah ne karye ka ka ji daɗin tayar da kyau baka taɓa jin komai ba farin ciki ma kake ma da ta kariye ma sai da Allah ne ya tsalla ka kaga wannan shine ma'anar man asa hadin wanda ya kiyaye din shine zai shiga janna to su ma sunayen wa'annan waliyan Allah da ake magana ba mujarradin shi kenan ka san tsaifiru dan yi zai shi kenan ka zama janna ko kai sallah ko kai sallah ba a'a ai kamar magana muka wancan satin ne na shi kaga duk mutumin da ya so risala, risala wannan, in ka ga risala, kuma ka so risala, ne sunanka ɗan aljanna wallahi. Duk wanda ya ga risala, gani na lura, ya so risala, soyayya ta gaskiya, wani matsan aljanna, ina ga ma'abocin risala. Kuma ne, soyayyar ma'abocin risalar, an gane kenan ko da ganin ma'abocin risalar, ai ya ji risalar. ko ba mu ci karatu na ba ashe daga nan zaka gane malan shehu ibrahim wa man yuhibbuni wa man yarani risala ma wannan littafin risala ko iziya in je ka ga iziya ganin lura ba ganin falle falle ba kuma ka ga risala gani na lura ba ganin falle falle ba kuma ka so iziya soyayya na ma'ana kuma ka so risala soyayya ta mana wallahi sunan ka waliyin Allah izziya da risala wallahi da kake ganin sunna yanzu nan sa mai da kai waliyin Allah to ina ga wanda ya talifin izziya ina ga wanda ya talifin risala dan ina fata mun zikara tuna ina ga wanda ya talifin su a ce shi ka so shi ka gani shi kai rayuwa da shi ai sa'adar da za ka samu ta fi sa'adar daga cikin izziya da risala shi ne malin maganin shehu ibrahim a sha bar abin a filin allah yake raka in ana faɗin wayan na ba su waliyan allah ta alika alatto da ma'anona makbulai a wajensu a daidai kuma nisantar da ma'anonin zuwa ga wani wurin da ba shi suke nufa ba na'am na'am وكيف وقال وفي فرائض الفوائد ya zo a cikin fara'idul fawaid kuma أبدأ الأعمال a mabibicin ayyuka جلوسك بين zamanka bai ne dai waliyi tsakanin gaban waliyin Allah حيا أو ميتا waliyin nan rayayye ko matacce قدرها البشاكين ko da gwargwadon taɓan nonon akuya ne wannan malamin shi ibrahim ya nakaci wannan hadisi a cikin jawar rasail in ba manta ba wani bawan Allah ne ya ga sayyidul wujudi da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyuka wani aiki ne mafifici ayyul a'mali afdalu sai ya tambayi manzon Allah wani aika ne yafi zai fi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yana tambayar manzo Allah an gane kenan ko a cikin baccinsa sai annabi ya ce masa dulu suka bayyana da wali zamanka daban waliyin Allah ko da gurgurdan tsatsan nonon akuya ne ka zauna gaban waliyin Allah gurgurdo da mai tsatsan nonon akuya zai tatsa ya inga wallahi yafi yace sai na rike wannan kwakwalwa ta amma na manta in tambayi manzo Allah waliyin nan hayyan aw mayyitan ban tambayi manzo Allah ba Allah ko sai da sai mun dacewa wata rana sai na ƙara ganin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da na ƙara ganin manzo sai na tambayi manzo Allah ka ce mini aikin da yafi kowane aiki shine zaman mutum gaban waliyin Allah ko da gurgudun tatsan nono akuya ne waliyin nan hayyan aw mayyitan sai annabi ya ce mu hayyan kana aw mayyitan waliyin nan ko a raye yake ko ya yi wa fati ka zauna a gabansa kai istin da a halarsa ya ci kowane irin aiki ya ci kowane irin aiki saboda menene zama gaban wali zama gaban manzan Allah ne zama gaban manzan Allah zama gaban Allah ne zama gaban Allah ne wadaka zama a gaban wali babu abin da ya kai shi babu abin da ya kai shi babu abin da ya kai shi na'am
وقال سيدي عبد الرحمن السعدي sai bi abdurrahman sa'alabi ya fada بسنده da sanadinsa إلى الطبراني zuwa ga al-imam tabarani قال ya ce مات غريب عندنا bi makkata wani bako ya mutu a wajen mu wata rana a garin makka wani bako ne a makka ya mutu a wajen mu ya rasu a wajen mu
فأخرجناه إلى sai muka fitar da gawansa ila babil mu'alla zuwa ga babil mu'alla inda za a yi masa janaza وجلسنا sai muka zauna لله دفنه domin inganta binnewarsa فاستوى جالسا muka yi masa wanka muka sa masa likafani muka sanya shi a cikin kabarinsa da muka sanya shi a cikin kabarinsa kafin mu dora itace da ganye wanda ya- muka- mamacin da muka kawo shi matsawata maka ajiye shi ba fastawa jalisan sai miƙe kawai ya zauna daidai kawai sai ya daidaita kawai a zaune فقلنا sai muka ce maza ألست قد مت alaika a sai baka alasta baka zamanto kad mutta ko kad mutta ka mutu ba ashe baka zamanto ka mutu ba ba kai ka mutu ba muka yi maka wanka muka yi maka komai ka kawo ka nan ba قال بلى sai ce eh na mutu nan ولكن sai dai rajatu na dawo أحدثكم yu'addisakum أحدثكم saboda na muku magana وأبشركم sannan ne muku albishir kuma أنفع ما عندنا mafi amfanin abin da ke wajen mu محبة الصالحين shine soyayya ga mutanen kirki na mutu amma na dawo dan in gaya muku gaskiya kuma ne muku albishi wallahi babu wani abu mafifici da ke wajen mu wallahi irin soyayya ga mutanen kirki domin mu mutanen kirkin nan fa suna da addu'o'i karɓaɓɓu fa da'watu salihina addu'a na mutanen kirki kuma addu'ar su karɓaɓɓu ne kuma suna da shafa'a suna da ceto mutanen kirki Allah na ba su ceto ran tashin kiyama wani Allah na ba shi ceton mutum miliyan guda ɗaya shi kadai wani Allah na ba shi ceton mutum biliyan guda wani Allah zai ba shi ceton mutum dubu goma wani Allah zai ba shi ceton adadi kaza sai da ka soyayya ga mutanen kirkin nan wallahi babu wani abu mafi amfani a wajen wallahi irinsa shi yasa na dawo in ba ku labarin gaya muku wannan wa muwalatuhu da kuma jibintansu thumma raja'u sa'an nan mamacin ne ya sake komawa kuma ya kwanta- ya kwanta ya kwanta da damansa kuma ya sake mutuwa intaha ya suke kenan irin wannan abubuwan mamaki yana faruwa da yawa yana faruwa ba zai mamaki ba ne umaru na abdulaziz ran da ya rasu ba wasu ka gani ya doko daga Allah ba eh wasu ka ba ka gani ba kai ta su zauko daga sama kawai ta gangaro kan kabarinsa ba wani ya jefa ta ba sako ne kuma daga Allah wanda kuka kawo din nan daga surun lahu an gafarta masa dan aljanna ne sako ne daga Allah Allah ne zo da sakon ana zaune a makabarta ba bar makabarta ba aka ga sako gashi nan tana kadawa tana saukowa daga sama sai ta sauka sai ga ta nan aka bude kuma aka karanta Wadaka irin wayannan ba na abu ba na abu saboda haka bayan Allah da dama Allah subhanahu wataala yana musu irin wannan amma irin waɗannan abubuwa wanda bai da ruhi irin nasu zai gansu ba kowane ruhi ke ganin su bai ba kowane ruhi bane sai ruhin da ya zama to yana da tsarki to shi ke iya ganin irin wayannan abubuwa amma duk ruhin da bai da tsarki ba zai gani ba ba zai iya gani ba saboda haka a a mafi fitin abin da ke wajen mu mafi amfani shi ne soyayya ga mutanen kirki Allah ya ba mu ya kara mana kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam